على قلب بشر na yi tattalin da mabayina tare waɗanda suka yi imani suka tsare ayyukan alkai abinda ido bai taɓa gani ba duk yadda malami zai tsaya ya yi bayani a kan aljanna kwatance kawai yake idan da za a kwatanta maka wani da ka sani wani da kake nema sai a ce maka yana nan dogo sai a ce maka yana nan baki sai a ce maka yana da kaza da kaza dole duk ran da ka gan shi ko ka gamu da shi za ka ga eh misalsalin da sun fito amma ba yadda ka ɗau hotonsa a kwatancen haka yake ba Allah ya ce na tanadar mabayina abin da ido bai taba gani ba duk galgalan da ido ya yi idan mutum ya shiga aljanna Allah ce zai ga abin da bai taba gani ba wala udunun sami'at Allah ya ce na yi tanadi da tattali mabayina salihai abin da kunne bai taba jinsa ba ko taɗi ake a taɗi Allah ce ba a taba taɗin daɗin irin wannan daɗin ba wala khatara ala kalbi bashar sannan bai taba fado ma zuciyar dan adam ba dan adam yayi tunani na daɗi kwanciyar hankali bai taba fado mishi a zuciya Allah ya irin abin da na yi mishi tare da kai ne zaka ji a cikin alkur'ani ana kofi ana kofi kofuna wa atwabun mawdu'a kofuna an ar'ajiye su a'a kofi an ce kofi ne don ka gane ana shan abin sha ne da shi amma ba kofi ne da kai ke tunanin kofi ba annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce in kuna so ku karanta fadin Allah madaukakin sarki fala ta'lamu nafsun a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun Allah madaukakin sarki yace fala ta'lamu nafsun ba wata rai da za ta sani ta iya hasashe ta iya kirdadon ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin abinda muka ɓoye muka tanadar ma 'yan aljanna na jin daɗi da kwanciyar hankali Allah ce babu wani mai ƙarfin tunanin da ya isa kwatance ya kwatanta a je kuma a ga abin yayi kanin kama da kwatancensa Allah ce babu kawai dai za a ce gado ne don ka gane fishin gida ake a kansa za a ce abin sha ne don ka san sha ne fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun Allah ce babu wata rai da za ta iya gano abinda muka tanadar mu yan aljanna na jin daɗi Allah ce sakamako na abinda suka aikata daɗi idan an shigar da shi aljanna zai ji daɗi hutu idan aka shigar da hutu aljanna hutu ma zai huta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan in aljanna suka ƙetare sirati Allah ya sa muna da rabo a cikin su annabi ya ce idan suka ƙetare sirati to kuma sai a tsaye da su sai kuma a warware duk wata matsala da take tsakanin su idan wani ya yi laifi ma wani to ko da an biya wani ai ka san kuma akwai wani abu dai a rai wadda zuciya ta tabo to kuma sai a warware duk wani abu da ke tsakanin su annabi sallallahu alaihi wasallam ke sai a warware shi abu wannan ya taɓa ɗan taɓa wancan sai a warware matsalar wannan ya ɗan taɓa wannan sai a warware matsalar wannan ya soki wannan sai a warware matsalar annabi ya ce sai an tsaftace su an cire duk abin da ke ransu abin da ke motsa mutum ya yi fushi ko ransa ya ɓaci shi ma sai a cire shi a jikinsu wanda za'ana ma fi sudurihim min jilli
ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين Allah ya ce wanda za'ana ma fi sudurihim min jillin za mu ce duk abin da ke cikin zukatansu na korafi kwafa jin zafi Allah ke za a ce da shi to idan aka tsaftace su aka warware duk wata matsala da take tsakanin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to mala'iku sai su musu rakiyan ban girma zuwa gidajen su a cikin gidan aljanna sai a musu rakiya ba rakiya ce ta kowa a nuna mishi gidansa ba a'a wa yudkhiluhum aljannata arrafaha lahum Allah ya ce za mu shigar da yan aljanna aljannan da muka sanar da su yadda muke karatun nan idan mun tashi ina kowa zai iya gane gidansa annabi ya ce to dan aljanna zai iya gane gidansa na aljanna sama da yadda yanzu in mun tashi za ka iya komawa gidanka ka san ai rakiyar ta ban girma ce ko ba ana rakiya ma gwamna ko shugaban kasa ba to dama bai san garin da zai je din bane rakiya ce ta ban girma to haka ake raka dan aljanna kuma mala'iku su ke rakiya suna tafiya suna mishi fadanci ana mishi jinjina ana mishi gaisuwa wanda yi da'a ma Allah ya huta wanda ya bi Allah ya huta to za a raka 'yan aljanna zuwa gidajensu a cikin gidan aljanna wasiƙan lazi na taƙau rabbahum ila aljannati zuma ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدون وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ونعم أجر العاملين
Allah madaukakin sarki ya ce wasiƙan lazina wasiƙan lazina ta ƙaurar ko ilal jannati zumara Allah ke za a yi rakiya ma waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu suka bi dokokin ubangijinsu ilal jannati zuwa ga aljanna zumaran Allah ke tawaga tawaga haka ake tafiya idan aka zo aka ma mutum hisabi aka hada ayyukansa sai ya zama ya samu fasmak yanzu aikin alkhairi ya yi rinjaye ya zama dan aljanna to akan duba a cikin ayyukan alkhairin menene ya fi yawa wadda ya yi rinjaye akan yan uwansa jama'a mun fahimta sai aka samu iyamun laili shine ya fi sauran ayyukan yawa to sai a sa mutum a cikin tawagar yan iyamun laili idan aka samu tsaban karatun alkur'ani da tadabburin alkur'ani a ayyukansa na alkhairi shi ya fi yawa to sai a sa shi a layin makarantar alkur'ani wani bin iyaye wani yaƙi a tafarkin allah wani sadaka da infakin dukiyarsa dukkan dangin ayyukan alkhairi wanda ya fi yawa a cikin ayyukan to sai a sa shi a layin ma'abuta wannan ayyuka allah ce za a yi rikiya ma 'yan aljanna tawaga tawaga hatta idza ja'uha har sai sun iso bakin kofan gidan aljanna wa futihat abwabuha kuma an riga an bude kofofin kafin su iso ba haka ake ma bako na karanci ba kafin ya zo komai an shirya ba za a ce sai ya iso bakin kofa tukunna a je a nemo ki ana so a bude mishi wa kana lahum khazanatuha masu gadin gidan aljanna sai su ce salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku sai mutum kun ji daɗin ku kun samu hutu kun samu natsuwa kun samu kwanciyar hankali fadkhulu haka bidin ku wuce ku shiga a cikin kuna madawwama wannan mala'iku ne za su yi musu wannan jinjina wa kana lahum khazanatuha masu gadin gidan aljanna sai su ce ma yan aljanna salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku tibutu kun samu natsuwa da kwanciyar hankali kun samu hutu madawwami fadukuluha khalidin ku wuce ku shige gidajen ku a cikin gidan aljanna kuna madawwama aljanna benaye ne kowa da iya adadin benayensa gurafin min min faukiya gurafin mabniya waɗannan mala'iku sun yi rakiya ma ɗan aljanna za su kai shi masaukinsa a cikin gidan aljanna aka ce to lokacin da aka shiga da shi falo na farko ya ga abin da ke cikin falo wannan zaure ne da za a wuce a fara shiga cikin gidan aljanna hadisi ne al-imam al-bukhari ya fi da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace akwai wayansu kusoshi haka da aka dan mammakala su a jikin gidan aljanna wadda bulala ce kamar dorina haka ake dan makalawa dan aljanna yakan dan rike ne haka ya dan yi wasa da ita sai ya rataye ta ba bulalar ba kusar da ake rataye bulalar annabi ya ce in an sai da duniya da abin da ke cikin duniya ba zai sai kusar ba idan dan aljanna ya shiga wannan falo ya ga abin da ke cikin wannan falo abin da aka yi tanadi a wannan falo sai zai samu wata karaga sai ya shingida a kanta sai ya ce wa mala'ikun wannan wajen duka na wani a ce yalla koyi nan ai zaure ne ya ce musu tambaya nake na wani a ce mishi naka ne ranka ya sai ce to ni nan ya ishe ya ishe kuma ba wanda ya fi fi da ni a nan na farko dai dan aljanna ne babu dama su bincike shi su tafi da shi dole shi abun karrabawa ne shi kuma ya ce ba zai bar wajen ba su kuma an ce su raka shi masaukinsa mala'iku su ce mishi ya tashi su ƙara sa ya ce shi nan ya mishi to ana cikin wannan tattaunawa sai yan matan hurun inin guda biyu sai su zo Allah ya shirye ku islami sai yan mata biyu daga cikin yan matan aljanna sai su zo idan suka zo sai su tsaya a gaban shi sai a ce mishi to an ce ai kaza ɗaya ne a cikin biyun nan sai ya tsaya ya kalli wannan da kyau sai ya kalli wannan da kyau sai ya sake kallon wannan da kyau sai ya ce wannan nake so idan ya ce wannan nake so wanda ba a zaɓe kan ba sai ta ɗan kalle shi sai ya ce na fafa za a sake zaɓe sai ya juya ita wadda ta kalle shi sai ya ce ke nake so wannan in ta kalle shi sai ce ya fasa za a sake zabe to duka biyu sai wannan ta zo ta kama kafadarsa wannan sai ta kama nan sai su yi cikin gida da shi Allah ka sa muna da rabo a cikin wannan shagin ‘yan uwana masu albarka idan muka ce za mu tattauna a kan aljanna ita kaɗai sai mu mata darasi goma domin babu abin da rayuwa take bukata wanda babu shi a cikin gidan aljanna malamai idan kana duba bayanin da suka yi a gidan aljanna bishiyoyin aljanna suna mishi fasali ne nashi gadajen aljanna ana musu fasali ne nasu kofunan gidan aljanna ana musu fasali ne nasu duk wani abu da kasan ake rayuwa da shi yana da babin na musamman a cikin gidan aljanna to amma bari mu ɗauko daga manya-manya ta sama yadda in ma lokaci ya ƙare mun dai ji manya-manya ɗaya daga cikin mafi girman ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala yake ni'imtar da ɗan aljanna da ita a cikin gidan aljanna shi ne ɗanyen Allah shi ne gani Allah ba wata ni'ima da ɗan aljanna zai samu kamar ya ga ubangijin hadisi ne al-imamu muslim yake da hadisi hadisin suhaib annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idza dakhala ahlul jannati al-jannata annabi yace idan ɗan aljanna suka shiga gidan aljanna ya kuma Allah tabaraka wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki sai ya ce musu turiduna shay'an azidukum akwai wani abu da kuke so na ƙara mu Allah zai tambaye ɗan aljanna yanzu kowa ya isa masaukinsa Allah sai ya musu sallama salamun qawlan min rabbir rahim sai ya ce musu ɗan aljanna akwai wata bukata da kuke da ita ko wani abu da kuke so a cikin gidan aljanna na ƙara muku fa ya ƙulu da fiske alam tu bayyin wujuhana za su ce Allah ba ka faranta wani fiskar mu ba yau mu tabiyar da wujuhun wata suwatu wujuhun Allah ka kera mu ka kyautata mu muna sheƙi muna ƙyalli Allah halitta ta yi walam alam tudkilna aljanna Allah ba ka shigar da mu aljanna ba wa tunajjina minan nar Allah ba ka tseratar da mu daga wuta ba Allah bayan wannan ma ashe akwai wani abu Allah ka kyautata mana diri ka haskaka mu muna sheƙi muna kyalli ka shigar da mu aljanna Allah ka tsare mu daga azabar wuta Allah ashe bayan wannan ma akwai wani abu da za mu nemi ƙari ƙali ya ce fayyakshiful hijaba Allah sai ya yayi hijabi shamakin da yake hana a ga Allah Allah sai ya kwaye shi wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahayan aw min wara'i hijab يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي قدير Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahaya ba zai taɓa yiwuwa ga wani mutum Allah ya yi magana da shi ba sai ne mai wahayi ya turo mala'ika ya gaya mishi ko ya mishi ilhama na abin da zai mai wahayi aw min wara'i hijab ko kuma in zai yi magana da shi amma dai a bayan shamaki ba kai tsaye yana ganin Allah ba annabi yace fa yakshifu hijab Allah sai ya yi wannan hijabin gabarin yan aljanna fa ma utu shay'an ahabbu ilayhim min an-nazari ila rabbihim subhanahu wa ta'ala annabi yace ba wani abu na ni'ima da yan aljanna za su sake tsunduma a cikin sa sabo fil kamar ganin Allah subhanahu wa ta'ala Allah karka bi ne fufukan Allah karka bi ne fufukan mu Allah ka gafarta mu Allah muna so mu ganka a cikin gidan aljanna Allah ka mana arzikin Allah ka mana arzikin Allah ka mana arzikin babu wani abu annabi yace fa ma'u utu shay'an ahabbu ilaihim ba wani abu da aka basu a cikin gidan aljanna wanda yafi soyuwa a gurinsu minan nazari ila rabbihim kamar ganin ubangijinsu babu wata ni'ima in dai ni'ima ce da dan adam zai samu a gidan aljanna kamar ganin ubangiji doktor a duniya ganin masoyi ma yake da daɗi a duniya ma kaga masoyinka yana ma daɗi balle ganin ubangiji نازعة ناظرة إلى ربها ناظرة wujuhun yawma idin nadira Allah ya ce waɗansu fiskoki a wannan rana ta alkiyama suna sheƙi suna ƙyalli suna haske ila rabbiha nazira Allah ce za su ga ubangiji lillazina ahsanul husna wa ziyada wannan ziyadan shine ganin Allah لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد المزيد النظر إلى وجه الله Allah yake za ku shiga aljanna Allah yake za ku ga kari Allah yake zan muku gyara Allah yake za ku gani mafi girman ni'ima da ɗan aljanna zai samu a cikin gidan aljanna shi ne ganin ubangiji yana daga cikin mafi girman ni'ima da Allah ke ni'imtar da ɗan aljanna da shi a cikin gidan aljanna shi ne yarda da shi da Allah zai yi samun yardar Allah duk ba tashin nan yardar Allah muke ne idan Allah ya yarda da kai to ka kai in Allah ya yarda da bawa bawa ya kasa ya fiya duk ba su kan neman yarda ne shi yasa su sabai Allah ya yarda da su shine bi radiyallahu anhu wa radu anhu shi yasa in ka kira sahabi sai ake radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi shi ya riga ya samu wannan certificate annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah yaqulu li ahli al-janna ya ahli al-janna Allah zai ce mai ɗan aljanna hadisin imam bukhari da muslim imam bukhari da muslim suka fi da hadisi hadisin abu sa'id al-khudri annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idan yan aljanna suka shiga aljanna Allah zai ce musu ya ahlul janna ya ku yan aljanna fa yaquluna labbaika rabbana wa sa'dayk والخير في يديك sai Allah mun amsa cikin girmamawa dukkan alkhairi da hannunka ne Allah fa yaqulu sai ce musu hal rabitu shin kun gamsu da abin da na muku jama'a mu fahimta kun gamsu ya muku domin abin da aka tambaye su a baya shine akwai abin da kuke bukatan ƙari wannan kuma kun gamsu domin akwai abin da za a baka eh abun ya yi kuma zai biya ma bukata jama'a mun fahimta to amma kuma baka gamsu da shi ba to sai a sake tambaya shin kun gamsu komai yayi shine Allah ya ce wa annabi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarba يعطيك ربك فترضى Allah ya ce wa annabi zan ma baiwa zan ma kyauta Allah ce kai da kanka sai ka ce ka gamsu za a iya ce a ƙara maka kace a ƙaro biliyan a sake ce a ƙara maka ce a ƙaro biliyan a ce a ƙara maka ce a ƙaro biliyan yayi eh yayi amma kunya kake ji to yarda kuma shine kai da kanka ana bakan kace a ya isa Amin. harrabitun shin kun yarda kun gamsu fa yaquluna yace wa malana la narda ya rab zasu ya ubangiji me zai sa ba za mu gamsu da abin da ka mana ba wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqi bayan ka ba mu abin da baka ba mu wani a cikin halittunka ba fa yaqulu sai ce musu ala u'tikum afdala min dhalik to ba zan ba ku abin da yafi wannan ba abin da kuka ce na ba ku ba kwa so na baku abin da ya fi shi ba fa ya kulu da ya rab sai ce ya ubangiji wa ayyu shay'in afdal min dalika menene yafi aljanna fa yaqulu sai ce uhillu alaikum ridwani na halattar muku na saukar na yadda da ku fala askatu alaikum ba'dahu abada har abada ba na sake fushi da ku ni ma ci ko ba ni ma duk kyaututtukan da Allah zai wa bawa a gidan aljanna babu kyautan da suka yi wannan girma shi ne cewa an yarda da shi ba za a sake fushi da shi ba yanzu kaga ba maganar da aka sake baro ta kenan kun gane maganar ko wancan maganar ganin Allah shi ni'ima ne na cikin gidan aljanna wannan kuma kyauta ce bambancin kenan an ramma waccan da Allah ya tambayi 'yan aljanna ya ba su daman ganinsa shi ni'ima ne in yanzu za mu yi misali idan aka ɗauki kayan jin daɗin rayuwa aka baka duk abin da rayuwa take bukata na ci da sha wajen zama masauki walwala ya'ya komi duk ga su gare ka kaga wannan za su taimaka ma ka ji daɗi ko to wannan sai a ce ni'ima aka maka ta jin daɗin rayuwa amma in aka ce duk dokokin ƙasar nan yanzu kai an halatta ma ba dokar da in ka taka da a kama ka kun fahimta tare da cewa dokar ba za ta ka ji daɗi ba an dai ɗaga ma kafa to can an baka abin da za ka ji daɗi nan kuma ba za a yi atakin ɗinka ba an yarda da kai kun gane yanzu saboda haka Allah ya yarda da shi yanzu shi yardadde ne a wajen Allah dan aljanna yardadde ne a wajen ubangiji Allah ya yarda da shi to ko kai ne kake tare da wani a nan rayuwar duniya in ka yarda da shi ka ga irin yadda mu'amalar take ko kai ne ka yarda da wani a duniya ka ga yadda mu'amalar take bari a ce ubangiji ya yarda da kai ina ne ba za ka kurɗa ba jama'a muna fahimta yana daga cikin mafi girman ni'ima da Allah ya ni'intar da a bayi a cikin gidan aljanna da shi shi ne rai bayi baci a gidan aljanna kasan kuma duk yadda daɗi ya daɗi mutum ko a bila ko a white house yake ransa zai iya baci to a aljanna rai baya baci ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce rai baya baci rai baya baci a ha'ula'in labina akasantum لا ينالهم الله برحمة الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون إذا الله سبحانه وتعالى يكي إن الجنة جدا الجنة سيسي مسؤول كل الجنة كشداء الجنة la kawfun alaikum ba tsoro a kanku wala antum tahzanun kuma ba za ku yi bakin ciki ba ni ima ce ko ba ni ba ba bakin ciki ba abinda zai ɓata maka rai ba abinda ke ɓata rai a gidan aljanna ba abinda ke ɓata rai a gidan aljanna jama'a a ce za ka yi rayuwa ranka ba zai ɓaci ba ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce ni'ima ce mulki bayi hana rai ya ɓaci kuɗi bayi hana rai ya ɓaci duniya ba ta da sinadarin da yake hana ɓacin rai ba wata kujera da kujeran idan ka hauta ranka ba zai ɓaci ba babu wani mallaka da in ka mallaka rai ba zai ɓaci ba ɓacin rai kana rabuwa ne da shi kawai in ka shiga aljanna idan kuma duniya ba ta da maganin ranka ya ɓaci duniya ba ta yi ba in dai a duniya babu solution to ɓacin rai wallahi duniya ba sai in dai rai za ka dinga shiga ta kai ce shugaban kasa ya fito ransa a bace yana magana gwamna ya fito ransa a bace yana magana mai kudin jaha mai kudin kasa ya fito ransa a bace yana magana ai duniya ba sai kudi ai ba su magance matsala ba ka ci nama ka sha abin da zaka sha ana bata maka rai shi yasa mu nemi aljanna ta hanyar imani da aiki ne a can suratul zukur da yake cewa ya ibadi la khawfun alaikum al-yawma Allahu akbar عليكم اليوم ولا أنتم تهزمون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمون ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون Allah subhanahu wa ta'ala zai yi magana da ‘yan aljanna sai ce ya ibadi ya ku bayina la khawfun alaikum yawma Allah zai ce daga yau ba abin da zai sake ba ku tsoro wala antum tahzanun daga yau ba wanda zai sake bakin ciki ko ransa ya baci kamar wannan ce Allah suwaye yace allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin sune waɗanda suka yi imani da ayoyinmu suka miƙa wuya suka zama musulmai udkhulul jannata Allah zai ce ku shiga aljanna antum wa azwajukum tuhbarun da ku da matanku Allah ce yau da a faranta muku rai aljanna ba bakin ciki aljanna ba bakin ciki yana daga cikin manya-manyan ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imtar da ɗan aljanna shi shi ne ba a mutuwa ba a mutuwa aljanna ni'ima ce kuma ni'ima ba ni'ima ce yanzu aiki ne mutum yake yi daga inda ya tinkare ya tsaya sai dinga damuwa daga lokacin da abun ya yi hasashe abin hanyarsa za ta katse sai ya damu wannan jin daɗin sai aka ce ban mutuwa za a yi ta yin sani har abada abada abada abada ba a mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan 'yan aljanna suka shiga aljanna 'yan wuta suka shiga wuta annabi ya ce za a zo da mutuwa a siffar rago tsakanin wuta da aljanna sai a ce ma yan aljanna ku leko sai su leko in wuta ku leko sai su leko sai a ce ma yan aljanna kun gane wannan menene sai su ce mun gane Allah menene ce mutuwa ce in wuta kuma kun gane wannan menene sai ce mutuwa ce Allah sai ce a yanka ta ita ma mutuwa tana mutuwa idan aka yanka mutuwa ita ma ta yi shure-shure ta cika Allah sai ce ma 'yan aljanna ku je ku zauna a aljanna zama na har abada mutuwa ta mutu kuma 'yan wuta ku koma wuta ku yi ta zama a cikin wuta domin mutuwa ta mutu annabi ya ce babu wani abu da zai faranta ma ɗan aljanna rai kamar da idan sai ga mutuwa ta mutu ba abin da zai bakanta ma dan wuta rai kamar ya ga mutuwa ta mutu yana daga cikin manya-manyan ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a cikin aljanna shi ne 'yan matan aljanna ‘yan matan aljanna in ba ta aljanna akwai abubuwa da yawa da 'yan matan aljanna suka keɓanta shi keɓanta wadda a duniya ba za a same shi ba ‘yan matan aljanna Allah ya musu baiwa na kyau-kyau sai mun je za mu gani. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على الأرض الله أكبر لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا da matar aljanna za ta riko duniya a ba ta dama a ce kalli duniya da a ba a ma bai rabuwa annabi ce ko ba rana ba wata ita hasken fuskarta zai haska duniya kowa ya yi mu'amalar wala mala akhuriha annabi ce wallahi da lekowantan za ta cika duniya da kanshi wani kullum minhum zaujatan annabi ya ce kuma kowa karon farko guda biyu da a bashi yura mu kusaqihima min wara'il lahami min al-husn annabi yace kowace ɗaya daga cikin su ana ganin bargonta ta bayan naman kafanta idan ka kalle ta bargonta hanyar jininta kana ganin yadda yake gudana annabi yace ta bayan fuskar abin mafi daɗi a cikin hadisin annabi ya ce lakhtilafa bainahum wala tababu kuma ba rikici ba kishi ba tashi hankali malam ka kalli yadda aka sifanta matan nan kuma aka ce babu hayaniya babu kiyayya in matan aljanna ai sunan su mahurul in to ai ya gaya maka ai sun hada kuru sunan ma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta su da dukkan alkhairi alqur'ani ya siffanta su da dukkan alkhairi su ne aka ce musu fihin na khairatun hisan alƙur'ani hatta yanayin jikinsu sai da alƙur'ani ya sifarta ka san wata kyau ɗin a fuska ne ko amma kuma duk jikin bula haka ne ko alƙur'ani sai da ya bani hatta jikinsu wa inda kun kasiratu tarfi'in sai ce ka annahunna baidun makanun Allah ya shiga ne dan aljanna suna hutawa suna shagali suna jin daɗi wa inda hum kafiratu tarfi'in a wajensu ga 'yan matan huru in masu taɗaita ganinsu akan mazajinsu Allah sai ce ka anna kunna baidun maknun Allah ya ce waɗannan 'yan mata Allah ce kai ka ce kwai ne da aka lullube shi kwai ne da kaza ta sa ba ta tashi a kai ba ka san kwai bayan iska ya hura shi yake wannan sandarewa amma lokacin da kazar ta saka shi inda a lokacin za a cire kwan za ka iya lugwikwita shi ka sa shi a cikin kwalba Allah ya ce haka jikin ɗan masu yake Qur'ani ka annahunna baydun maknun a wani hukuma yace ka amsalin lu'lu'il maknun Allah ya ce in matan kai ka ce lu'lu'u ne lu'lu'u ne a wani hukuma yace ka annahunna yaqut wal marjan duk wannan sukan in matan ne ka annahunna yaqut wal marjan bayan kyau da 'yan matan aljanna suka tsare kyau da yadda annabi ya siffanta cewa in 'yar aljanna za ta ko duniya ba mu da bukatar lantarki ba mu da bukatar haske kallon duniya da take zai haska duniya wannan maganar ai magana ce mai daɗin ce ran da aka ce ga ka ga yarinyar nan kuna zaune sai ku yi ta shanawa kawai wannan da aka ce kana iya ganin ɓargon jikinta daga bayan naman jikinta yana daga cikin abinda 'yan matan horon ilimi suka taka bayan kyau shi ne su ba su taba kimiyya da wani ba wani bai taba taba taba taba jikin ba kai ne za ka fara taba taba jikin ba Allah ya ce fihin na kasiratu tsarfi lam ya tsamis hunna insun qablahum wala jan Allah ya ce mutum ko aljani bai taba taba jikin ba yanzu akwai wadda ya isa ya fito ce masa wani bai taba taba jikin ba mai allura ya taba jikinta mai scanning ya taba jikinta dan ataba ya taba jikinta an ta taba jikinta Allah yake lam ya tsami sunna insun qablahum wala jan bayan kyau da in matan aljanna suka taka matsayi mafi girma da in matan aljanna suke da shi shine su ba arha suke da shi yadda kowa zai kaya ba yan matan aljanna ba wani namiji a duniya da ya dame ta in ba mijinta ba haka ni'ima ne abunka ko ba ni'ima ba a ce matarka duk duniya ba wani ɗa namiji da ya dame ta bayan kai kai ka yi sa'an aure amma wadda matarsa za ta ce mishi in ka suke nema akwai mai aure na ai bai dace da mata ba matarka a ce tana leƙe don ta ga wani ai kai baka more mata ba matarka da za ta yi chatin da da wani matarka da za ta yi alaka da wani kai ina ka more matar ai mace a ce kai din kai ne kuma kai ne kai din kai ne to ai ka zama kai ne shi yasa duk inda ka zo a cikin alkur'ani zaka ji Allah ya sa kasiratu tsarfi kasiratu tsarfi kasiratu tsarfi ma'ana ma ma'anarsa mata ne waɗanda suke takaita ganin su akan mazajen su ba wani ɗa namiji da ya tsatsa ta a ƙasa idan ba kai ba amma matarka da za a je a haɗa baki da wani ma a kashe maka aure don tana son shi yana faruwa ko bai faruwa Kamin? yana daga cikin haɗuwa da 'yan matan aljanna suka yi shi ne dukansu 'yan mata ne duka budurwai ne kuma budurwai na gaskiya budurwai gaskiya da gaskiya Allah ya ce inna an sha'ana kunna in sha'a
أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبصارا عربا أترابا لأصحاب اليمين Allah ya ce inna an sha'ana hunna in sha'a Allah ce mun kirkiri waɗannan 'yan mata ne Allah ta sabon kirkira su daga kamfani ba a fita da su ko ina ba ya bai je ko ina ba faja'alna hunna abakara Allah ya ce kuma sai muka sanya su duka budurwai 'yan mata urban a taraba urban jam'i na uru ita ce mata da ta iya mintar soyayya da kula urban a taraba Allah ya ce mata ne mayun soyayya wanda suka iya kula da miji Allah ya ce kuma a taraba sa'o'in juna bara a ce wannan ai ta dan girmi wannan wannan sai a'a haka suke kuma ba su haka haka suke tsaya yau budurwa to gobe ma budurwa ce jibi ma budurwa ce gata ma budurwa ce muna roƙon Allah ya sanya muna da rabo a ranar alkiyama Allah ya sanya muna da rabo a cikin waɗannan ƴan aljanna gidan aljanna gida ce ta rayuwa ta har abada gida ne da ake rayuwa mafi ingantaccen rayuwa shi ta ake ce mata darussalam والله يدعو الى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Allah ya ce wallahu ya da'u ila daris salam Allah na kira zuwa ga gidan aminci to tun da kira yake inda kuke zaune ma gidan aminci ne inda gidan aminci ne ai ba za a kira kuma ku sake zuwa wani gidan aminci muna roƙon Allah ya mana muwaffaqa sauran abubuwa da ba mu ambata su ba su kan mun sha mai ta su irin su wildan mukallalin ko irin su hirin hurun ain irin su koramai da yake gidan aljanna to dalilin da ya samu kace mu dauko waɗannan wanda su ne mafiya girman ni'imomi da Allah ke ni'imtar da 'yan aljanna da su mu faro ta kansu mu ci gaba da aiki imani da aiki ne imani da aiki ne imani da aiki ne imani da aiki ne haƙuri a kan bin Allah haƙuri a kan bin dokokin Allah shi ke kai mutum zuwa ga nasa idan mutum ya biye mason zuciyarsa sha'awar zuciyarsa ba mu kai labari bai kai labari mu yi kokari duk inda Allah ya ambaci ɗan aljanna sai ka daina magana da kullum su wajen zagun bima sabara بما صبروا جنة وحريرا wajen zagun bima sabaru jannatan wa harira Allah ya musu sakayya saboda haƙurin da suka yi da me ya saka musu gidan aljanna da ado da kayan tufafi na harira mu yi haƙuri mu dage mu rike addini da kyau mu rike imani da aiki mai kyau duk inda ka ji Allah yana magana yan aljanna zaka ji imani aiki mai kyau innal ladina amanu wa aminu salihati kana lahum jannatul firdausi nuzula وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا innal ladina amanu wa aminu salihati lahum jannatul na'im
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم wa amma alladina amanu wa aminu salihati fama'wa والذين آمنوا وعملوا الصالحات
wa amma alladina amanu wa aminu الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات to النعيم duk inda Allah ya zo maganar aljanna yan aljanna sakamakon su Allah ya kan dora shi akan imani da aiki mai kyau muna roƙon Allah ya amsa mana Allah ya tabbatar da ga idan mu akan imani da ayyukan alkhairi Allah ya sa mu wani da wannan duniya lafiya Allah ya gafarta mana ya gafarta mu iyayenmu da iyayen iyayenmu wannan shi ne darasinmu na ƙarshe a farfajiyar alkiyama ba don mun kammala tattaunawa a kai ba sai mu don mun yi iya abin da za mu iya abin da muka ambata Allah ya sa ya amfani mu duniya da lahira insha Allah sati mai zuwa sai mu roƙon mu dora akan ayoyin da suke gaban wannan aya kamar yadda aka sanar da ni muna tare da ɗaya daga cikin manyan malaminmu wanda ya kawo mana ziyara daga garin gobe Sheikh Al-Masari muna roƙon Allah ya saka mishi da alheri har da kusan har a hausa ya ga mutum ce har ma bismillah
masu sauraron mu mun saurari karatun tafsirin alkur'ani